kunta ala millati suke cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce kana bin addinin sa da ma kana zalika hillan laka da wannan bai zama halal gare ka ba faraddallahu alaihim za'amahu sai Allah ya musu raddin abin da suke riyawa aka ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
كل الطعام من يجي duk wani abinci ai lazi huwa halalun fi shari'ina ai wanda yake a shari'ar mahallal ne kamar wa halalun fi shari'ina duk abin da yake halal a shari'ar mu kana halalun fi shari'i to shi ma a shari'a annabi Ibrahim halal ne wannan abin duk wani abinci kana hilal ya kasance abin halattawa li bani isra'ila ga annabi yaqub abinda ake nufi da isra'ilu a larabci shine bawan allah bawan allah yaqub din da ake faɗa lakabin lakabi ne amma sai zamo yaqub din yayi rinja yarin jayi sunan amma sunansa na hakika shine isra'ilu ma'ana isra'ilu bawan allah yazan an ce banu isra'ila ana nufin ƴaƴan wanda yake bawan allah amma kuma sai suka zama sun fi kowa juya wa allah baya to illa ma harama isra'ilu sai fa abinda annabi yaqubu shine isra'ilu ya haramta ala nafsihi ga kansa abinda ya haramta ga kansa huwa ibilu shine raquma abinda ya haramta din ga kan nasu shine cin raquma naman raquma lamma hasala lahu lamma hasala lahu irkun nasa yayin da ciwon jijiyar cinya ya samu gare shi bil fati wal kasari wato nasa da fata akan nunun kuma ba alhamza a karshe ba nisa'u ba nisa'u mata kenan ba kuma nasa'u ba nasa'u jikiri kenan nasa nasa ake cewa irkun nasa wato jijiya ce a cinya takan kumbura takan kumbura sai ya zamo wato mai kafar ya kasa sarrafa kafar ta nazara sai annabi ya ya bakanci in shufiya in Allah ya sa ya warke daga wannan ciwon la ya kuluha ba zai sake cin namanta ba wa kana lahamuha a habbal makul ilai naman raƙuma wato ya kasance shine mafi soyuwar nama zuwa ga annabi yaqubu wala banu nonanta kuma a habbal mashrubi ilai shine mafi soyuwar abin sha zuwa gare shi wa bisu hazan nazar irin wannan bakantar la yalzamu fi shar'ina ba lalle ba ne don mutum ya yi a ce ya cika da shi a shari'ar mu don mutum bai da lafiya ya ce wallahi in allah ya warkar da shi ya ce in allah ya warkar da shi ba zai sake cin naman kaji ba to wannan in ya warke din ya iya ci gaba da cin naman kajinsa in dai ba haɗawa da rantsuwa ba don kawai ya ce ya bakanci cewa in allah ya warkar da shi ba zai ci naman kaji ba ko ba zai sha kaza ba to duk wannan ya iya ce ko ya sha inna ma li'annan nazara abinda yasa aka ce bai lizumta ba a shari'a mu domin bakanta inda take lizumta wato inda ake yinta tana lizumta ne inna ma yalzamu bihi ma nudiba abinda da yake mandubi to shine yake zamowa lazimi da sababin bakanta yanzu misali istighfari ai an so koyaushe ba waye don mutum ya bakanci zai istighfari sai ya koma wajibi a kansa mun nazara an yudi allaha faludihu wa man nazara an yasi allah fala ya'sihi wala shay'a alayhi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa tarku ma zikira barin abin nan da aka ambata kuwa laysa manduban bai zama mandubi ba balle har a ce ana bukatar wanda ya bakantar a ce ya zo da shi fahurrima alaihi shi yasa aka haramta gare shi kila wasu suka ce hurrimat ala airan ala auladihi an haramta ta ma ga 'ya'yansa ta ba'allahu bi gare shi wakila wasu suka ce huwa harramaha ala nafsihi wa ala zuriyatihi annabi yaqubu shine ya haramta raquman cin naman raqumin ko shan nonon raqumin ga kansa da kuma ma ga 'ya'yansa shi yasa 'ya'yan nasa suka taso ba sa cin naman raƙumi ba sa shan nononta min qabli an tunazzala taurai wannan fa ya faru ne tun kafin a ce an saukar da at-taura wa zalika wannan ko ba da ibrahim ba annabi ibrahim ne walam takun ala adihi harama araquma shan nonansu bai zama abin haramtawa ba a zamanin annabi ibrahim kama za'amu kamar irin yadda su yahudawa suke fada kullahu ce ne da su in maganan nan da ka kawo suka ce ai ba haka ba ko suna da ta cewa a kai to fato bi taurati ku zo man da attaura fatluha ku karanta ta in ya so a gani a cikin attaura in attaura ta kunshi cewa an haramta wa annabi ibrahim cin naman raƙumi ko shan nonon raƙumi a duba a gani man wato wannan fa'ato din amri ne wanda yake ya zo dan ta'ajizi cewa ba ku da ikon ku zo da attaurar har ku karanta ku nuna inda attaurar ta zo da magana cewa ai an haramta wa annabi ibrahim cin naman raƙumi ya ta bayyana sidku kaulikum dan gaskiyar magana ku ta bayyana ai ihbarukum anhu labarin da ku bayar daga gare shi bi anna ma zukira haramun alai cewa abinda aka ambata haramun ne a haƙƙin annabi ibrahim ko a haƙƙin wato shi annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne fa buhitu sai ya zamo wato suka kasa ta cewa suka kasa wani katabus a wajen shi buhitu a iya cewa bahitu ko bahatu ko bahutu ko buhitu yadda aka fada shi yasa akwai fusa ko hudu wajen fadarsa a iya fadarsa mabni lil fa'ili kuma an faɗe shi mabni lil fa'ili din ta yanzu daga babin alima ko babin nasara ko babin karuma shi yasa yana cikin musallasatu ko yana cikin musallasatu wanda wanda aka faɗa ko guda talatin ko al-musallasatu zuhuru to kuma yana zuwa ma kuma mabni lil maf'uli a ce buhita walam ya biha suka kasa zuwa da at-taura qala ta'ala ubangiji ya faɗa فمن افتري على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون wanda ya kirkiri karya ya dangana ga Allah bayan wannan ay zuhurul hujjati bayan bayyana hujja gare shi bi anna tarima da cewa harancin inna ma kana min jihati yaquba ya zo ne daga wajen annabi yaquba annabi yaquba shi ya ramta wa kansa cin naman raƙuman nan ko shan nonon su la ala ahdi ibrahima ba bisa za zamanin annabi ibrahim ba amma tare da an ya ga hujja a fili ya ci gaba da faɗar maganar da take ba gaskiya ba yana kirkirar karya yana danganawa ga allah to fa ulaika masu wannan sufaruhum zalimuna su ne waɗanda suka zalunci kawunan su almutazawizun alhaqqa ila albatil wanda suka ketare gaskiya suka koma ga ƙarya suka ketare gaskiya suka koma ga ƙarya قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تيني da yahuda wannan da duk ma wani kafiri ko duk wani ma mai sauraron ka ai ubangi subhanahu wata'ala ya faɗi gaskiya fi haza a cikin wannan ta jami'i ma a habara bihi kamar baki ɗayan abin da Allah ya bada labari da shi duk abin da Allah ya bada labari da shi gaskiya ne ba abin da yake ya zo daga wajen ubangiji in ba gaskiya ba tattabi'u millata ibrahima shi yasa muna ana kiran ku ku yahudawa ku dawo ku ba addinin annabi ibrahim allati ana alaiha wadda ni nake kanta wa jami'ul mu'minin da baki ɗayan mummunai hanifa halin kasancewarsa mai barin duk wani tsari mai barin duk wani addini ilal islami zuwa musulunci wato ma'ilan ya bar an kulle dini duk wani addini ilal islami ya dawo ga musulunci addinin mika kai gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala bawa ya yadda da duk abin da Allah ya faɗa ba tare da ana warewa ba kaza mun yadda da shi kaza ko ba mu yadda da shi ba ba wannan wa ma kana min mushrikin annabi ibrahim bai zama daga masu tarar da wani da Allah ba tariru lahum wannan jiwaye ne gare su bi annahum humul mushrikuna da cewa su su ne suke tarar da wani da Allah wa bayanu kuma bayani ne annan nabiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ala millati ibrahima yana kan addinin ibrahim yana kan addinin annabi ibrahim min haisu suhulati dangane da saukin addini yanda addinin annabi ibrahim yake da sauki haka addinin annabi sallallahu alaihi wasallam usulul dini da asalan addini wa wa nazala ta saukalan ma qalu lokacin da yahudawa suka ce ai hina huwilatul qiblatu lokacin da aka juya alqibla daga baitul maqdis ta koma ka'aba gano suka ce wato bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai limata hawwalta an qiblatina me yasa ka ba alqiblan mu ma kauniha a kadama tare da cewa wai alqibla ta su ta fi dadewa wa afrala ta fi suna cewa wai a baitul maqdisi ai shi aka fara fuskanta don ibada kafin a fuskanci ka'aba kuma ai baitul maqdis wai ya fi daga ka'aba sai Allah ya saukar da aya inna awwala inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin inna awwala baitin hakika farkon daki na ibada waje na ibada wudi'a lin-nasi na farko da aka aje muta'abbadan a matsayin gurin yin ibada ga mutane fil ardi a duniyar nan lallazi bi bakkata shine wanda yake makka bilba'i bakkata da ba luggatu ko lugga ce fi makkata a cikin makkata mimin ta makkatu ana iya mai da shi ba sai a ce bakkatu sun miyar bizalika me yasa ake kiran ma makka bakka bakkatu li'anna ta bukku anaqal jababirati domin ita tana kaskantar da wuyayen masu girman kai ai ta dukuwa ai tana dandake wuyayen masu ji da kansu tana dandake wuyayen masu ji da kansu ana ce da ita kuma makkatu li'annaha min al-makki an ciro makkatu ne daga makku me ma'anin makku wal izalatu shine gusarwa fa innaha domin ita makka tuzilu zunuba tana gusar da laifuka wata muhuha tana shafe laifuka wanda ya je tsaye ibada sai zamo haka din ya gusar masa da laifuka amma kuma malamai suke cewa wanda fa yake ya zauna a ita yana mai duban matsayinta yana mai kiyaye alfarmar da take da shi ba wanda ya zauna ya saki jikinsa yana abin da ya ga dama ba wannan sai ya zamo laifin ma ninkawa za a yi gare shi wanda wannan ya jawo wasu da yawa tun daga sahabai ma suka yi gudun zaman makka saboda yadda ake ninka ladan kyakkyawan aiki a makka to haka ma kuma ake ninka zunubin mummunan aiki a makka a shi yasa kamar irin sa Abdullahi Abbasin Abdullahi Abbasin ya fita daga Makka ya koma Daifa ma da zama a ƙarshen rayuwarsa saboda gudun kada mutum ya abu wanda ba daidai ba duk abin da kai ba daidai ba a Makka to ninka ma zunubin ake kamar yadda in kai abu kyakkyawa to za a ninka ma lada to a banahul mala'ikatu mala'iku su suka fara gina ka'aba warada ya zo a hadisi cewa ubangiji tabaraka ta'ala lokacin da ya halitta baitul ma'amur mala'ikun sama sun kasance suna kewayo da baitul ma'amur sai mala'ikun da suke kasan nan suke duniya suka yi bege ga daki na ibada kamar wancan baitul ma'amur sai ubangiji ya umarce su su gina daki wanda yake ya daurance wannan baitul ma'amur wanda yake a sama an yi shi ne daga lu'ulu'i fari mala'iku sun yi dawafi da ka'aba kafin annabi adam alfaisana shekara dubu biyu kafin halitta annabi adam da shekara dubu biyu mala'iku suka gina ka'aba suka yi dawafi da shi shi yasa baitul maqdis kuwa ai annabi dawud ko ɗansa annabi sulaiman su suka gina shi shi yasa yaushe za a ce ai baitul maqdis ya riga ka'aba ko da yake a wata ruwaya yanda yake yazo a wani hadisi da aka an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne farkon ɗakin da aka gina dan ibada a duniya yace ka'aba aka ce bayan sa sai wanne yace baitul maqdisi ka tambaye shi to tsakanin su shekara nawa yace shekara arba'in to dangane da wannan hadisin wato yana nuna mana cewa shi annabi Sulaiman wato jaddada ginin ne tun da can tuntuni an daɗe da gina shi ma baitul maqdis to amma dai akalla sai bayan da aka gina ka'aba da shekara arba'in kenan to wauri a bada hula a ƙasa shine mufassiru ya ce bayan nan wato aka aje masjidul aqsa masallacin baitul maqdis ai ba da bina'ihi bayan an gina zahirin wannan da wato an gina an gina baitul maqdis ne bayan ginin mala'iku da shekara arba'in sai zamo kenan wato shi ma baitul maqdis mala'ikun ne kenan suka gina sai zamo shi ma dai baitul maqdis ya girma annabi adam amma hakikan lamarin ba haka abin yake ba bari magana da take gaskiya shine cewa ita bai shi baitul maqdis annabi adam ne ya gina shi bayan ya gina huwa shi bayan ya gina albaitul harama daki mai alfarma wato ba mala'iku da suka gina ka'aba to kuma zamanin annabi adam shi ma ya sake ginin ka'aba to bayan yayi wannan ginin da shekara 40 shine kuma ya gina baitul maqdis to bayan nan kuma wato sai wato a biginin annabi ibrahim bayan nan sai ginin amalikawa bayan nan sai ginin jurhumu bayan nan sai ginin ƙurashawa bayan nan sai ginin abdulhamid zubairi bayan nan sai ginin hajjaju bayan nan sai ginin sulaimu daga cikin sarakun a wato skinin muradu muradu daga cikin sarakunan turkawa wanda har yau akan ginin muradu din yake yana nan wato a ginin da shi muradu hudu wanda ya yi wato wajen shekara ta dubu da kusan arba'in wato kusan shekara ɗari hudu da suka huce shi yasa wannan ginin na kaba yau ya samu wajen shekara ɗari hudu kenan to kama fi hadisun sahiha ne kamar da yake ya zo a hadisin da buhari da muslim suka ruwaito to wa fil hadisi ya zo a hadisi annahu awwalu ma zahara ala wajhil ari cewa ka'aba shine farkon abin da ya bayyana a bisa fuskar kasa inda halka samawati wal ari yayin da aka nufi halittar samai da kasai zubdatan bayra ya bayyana yana kumfa mai haske faduhiyatil aru sai aka shimfida ƙasa min tatihi wato daga ƙasansa daga ƙasansa mubaraka halin kasancewar sama abucin albarka halun min allazi hali ne daga lallazi allazi din ai za barakatin halin kasancewar sama abucin albarka ai min haisul hajju bihi dangane da cewa ana zuwa ai haji zuwa gare shi wata kafiru sayyi'ati da kankare zunubai bai liman da halahu ga duk wanda ya shiga bizullin wanki sare da kaskan da kai da nuna kare zuci ba wanda ya shiga yana mai nuna isa ba ba wanda ya shiga da nuna isa ba wa huda shiriya lil alamin ga halitta li'annahu qiblatu domin shine alqibla su ayata wajhuna ilayhi inda salati suna fuskantar sa yayin sallah wa umumul ayati gamawar ayar yashhadu ya nuna bi annahu qiblatun cewa ka'aba alqibla ce hatta lil jamadati har ga abin da yake sandararre hatta abubuwan da suke sandararru to ka'aba alqibla ce gare su wani zalika taral ashjara wannan ne yasa kake ganin bishiyoyi tana sunkuya wato lokacin da ta sunkuya sai ta sunkuya wajen ka'aba in inda ka'aba take wato Allah subhanahu wataala ya sanya alkiblu daban-daban akwai alkibla ta ibada ita ce ka'aba akwai alkibla ta zuciya wadda duk zuciyar mu ne kuma ba inda take hange irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alkibla ta addu'a ita ce sama alkibla ta addu'a ita ce sama to fi ayatun bayyinatu akwai ayoyi mabayyana a cikin ba karanta ba fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين fihi ayatun bayyinatun akwai ayoyi mabayyana a ciki a cikin ka'aba akwai ayoyi mabayyana a cikin ka'aba min ha maqamu ibrahima maqamu ibrahim yana daga cikin ayoyin da suke mabayyana a wajen ka'aba ay alhajarul ladzi qama alai ai dutse wanda annabi ibrahim ya tsaya a kansa inda bina ilbaiti yayin ginin ka'aba fasara kadamahu fi sai kafafunsa suka yi tasiri a wannan dutsen suka yi tasiri a wannan dutsen wa bake ilalana wannan gurbi na kafafun annabi ibrahim yanzu haƙi zuwa yanzu yana nan a jikin hajj- eh, wato ah, makamu ibrahim a sharar zalika ne nuni da wannan ila anna fil hajari ayataini cewa shi hajar dutsen nan na makamu ibrahim ya kunshi ayoyi biyu aya ta farko shine gausa ibrahim fihi yanda kafafun annabi ibrahim suka nutse a jikin dutsen wasu udahu bihi wa nuzulahu bihi da yanda yake hawa da wannan dutsen yake saukowa da shi lokacin da yake ginin ka'aba aya ta farko kenan wa kaunahu baqiyan ilal a aya ta biyu kuma shine zamowar dutsen yana nan har yanzu dutsen nan yana nan har yanzu ba inda ya je ma'a ta dawulin zaman tare da cewa an samu dadewar zamani wata dawulin aidi alai hannaye iri daban-daban sun taba shi amma kuma yana nan har yau wamin ha yana daga ayoyin da suke ka'aba tariful hasanat fi cewa ana ninninka kyawawan ayyuka a ciki ai salatu fi ai sallah a masallacin ka'aba daidai take da sallah dubu ɗari a wani waje wanda ya sallah a harami to kamar ya yi sai ya yi kamar wannan sau dubu ɗari sannan ta daidai da wannan to wamin ha yana daga gar- to an ɗaya cewa tsuntsu la ya aluhu ba ya bi ta samansa ai ba ya wucewa ta saman ka'aba sai fa idan tsuntsun ya zamo yana bai da lafiya yana halin rashin lafiya to sai ya wuce ta samansa don ya samu waraka da iskar da take kadawa a saman ka'aba to waman da halahu wanda duk ya shiga ka'aba ya shiga harami nan da ake cewa ka'aba ba wai sai lalle iyaka ginin ka'aba ba ana nufin ma gaba ɗayan harami kana amina ya zamo amintacce la ta'arraru ilaihi ba a cewa za a bijira gare shi bi katalin da kisa au zulmin ko zalunci au gairi zalim ko wani wannan ai walau kisasin koda kisaye a waje ya gudo cikin harami to ba za a taba shi ba haza ma kana fil jahiliyyati wannan shine abin da tsarin yake kai zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci mutum ya kasance ya katulu sai ya kisan kai amma ya gudo ya shigo cikin harami ba dama a ce za a tare shi da maganar aisakayya matukai yana cikin harami amma bayan zuwan musulunci wurin imam malik da imami shafi'i in katala idan mutum ya kisa ya gudu harami fihi sai a sakayya daga gare shi a cikin haramin ma a cewa ya shiga harami bai hana a sakayya daga gare shi ba wanda yake zaune lafiya bai taba kowa ba shine aka ce ba za a taba shi ba wajen abu hanifa kuwa wa- ba za a yi sakayya daga gare shi a cikin haramin ba matukar dai yana cikin haramin in yana cikin haramin to fa ya sha amma dai za a ɗauki matakai a kansa wanda za su sa shi dole ya bar haramin za a kuntata masa ne har sai ya fito daga haramin wato a a hana shi abinci a hana shi abin sha ko kudinsa ya sa zai siya a ce ba za a siyan masa ba amma dai ba za a taba shi ba in ya so in bukata ta kama shi dole ya fito har wajen haramin to sannan sai a kama shi a sannan sai a kama shi a yi sakayyar a nan to wannan shine dangane da tsarin a nan duniya amma a lahira to ba amfanin zama a harami shine za a kankare wa bawa ayyukansa munana za kuma ninna ka masa kyawawan ayyukan wa man da halahu to walila ala nasi hajjul baiti yin hajji zuwa ga kaaba abu ne wanda Allah ya dora akan dukkan mutane minista ba amma fa wanda yake ya sami iko wajibu zuwa hajjin wajibi ne bi kasril ha'i wa fatiya akwai kirawoyi bi ana akwai hajjul baiti akwai hajjul baiti lugata ne lugogi ne guda biyu fi masdarin hajja a game da masdarin hajja ana cewa hajja ya hujju hajjan ana cewa kuma hajja ya hujju hijjan bi ma'ana kasada mai ma'anar kasada yayi nufi wato shi asalin lafazin hajju yana nufin nufi kenan a layi ko an ce hajju to wata ibada ce ya zama haɗawa kun bilbaiti saba da yin tawafi da kaba yake lizince mata da kuma wasa'aya da kuma yin sa'ayi tsakanin safa da marwa kazalika shi ma bakwai da kuma tsayawa a arfa daren goma ga zulhijja bisa tsari keɓantacce zuwa hajjin nan farilla ce faru aini a rayuwa maratan sau ɗaya a je sau ɗaya farilla ne akan dukkan musulmi wanda yake ya sami iko yana cikin arkanul islami hamsatu wanda shi hajji wata haɗuwa ce da allah ya shar'anta ga dukkan masu bin tsarin addininsa a shekara su haɗu don su ga juna su san kuma mai juna mai sau kowa mai wannan yake ciki me yake damun wannan me yake damun wannan shi yasa kusan a yanzu sai a ce da yawa daga cikin manufofin hajjin ba cika su ake ba saboda sai a haɗu ma ba wani fahimtar juna da aka samu cewa ku a inda kuke da zama me yake damun ku me yake damun ku me za a yi a taimakawa juna ainihin babban manufa daga shar'anta hajji shine musulmin duniya ya zama suna haɗuwa suna fahimtar junansu suna sanin abin da yake damunsu suna sanin wani abu za su don su maganta wannan ba wai kawai aje a dawo ba ko a je a kalli juna ko a ga irin tufafin da ko juna suke sawa ko a ɗauko wani yayi ko abin da ya kamata ka ba don ba wannan ne babban manufa da shar'anta hajji ba kuma an yana cikin manufofin hajji a nuna wa bayi abin da yake gaban su a gaba na tashin alkiyama cewa an ce mutum duk irin wadatarsa duk abin da yake da shi lalle ne ya tsiraita a sannan ya zama zamo sai tufafi biyu fi izarin wari da'in wani alaini shi yasa bawa ya ringa tunanin me a gabansa kuma a nuna mutane cewa dukkaninsu faɗe ne wajen Allah dukkaninsu ɗaya suke wajen Allah shi yasa ba wani bambanci da wanda yake hafi kowa kuɗi da wanda yake hafi kowa talauci in sun je hajjin dai irin tafiya ɗaya za su yi waje ɗaya za su je waje ɗaya za su yi ibada to duk wannan yana cikin manufofin kafin hajji shar'anta hajji to a wajibi ne a kifaru kifaya kulla amin dukkan shekara idan ana nufin tsaye da ibadu na hajji da za a ce dukkan musulmi na duniya ba wanda bai hajji ba to amma idan wakacin hajjin ya zo dole a samu waɗanda za su je su tsaye da hajjin in ba wanda ya je to kuma sannan duk musulmin na duniya sun yi zunubi cewa ai na je na yi hajji na na farilla bai fi dabawa ba a sannan amma akwai wanda za su tsayar to shi kenan kuma kowa ya kubuta shi yasa yana cikin fururul kifayati da iqamatul mausimi iqamatul mausimi yana cikin fururul kifayati to mandubi ne kuma shine malamai suke cewa wanda za shi ya haji na nafula wanda yake a hajjinsa na farilla to yana da kyau ya niyya cewa shi fa za shi ne don ikamatul mausimi wanda ikamatul mausimi din nan faru kifaya ne shi yasa a sannan ladan da zai samu ya fi da a ce ya yi niyyar hajji na taɗawo'i inda hajji na taɗawo'i na fila ne hajjin faru kifaya ko ai ya fi wato ladan faru kifaya ya fi daga ladan taɗawo'i domin wasu malaman ma cewa suka yi ladan faru kifaya har ya fi na faru aini ko waza amal ustazu waljuwaini wa najluhu yafruru yafrulu farral aini yanda suyudi yake fada a kaukabu sadi to ko mandubo haji mandubi ne ga wanda yake yayi na farilla illa bi usad zalika idan ba a nufin iqamatul mawsim ba to manis wa yubdalu minan nas ana yi badali daga lafazin nas dinnan alan nasi a manistaba wato wanda yake ya sami iko wannan badalul ba'ari ne min kulli man istada ilayhi sabila wanda ya samu ikon zuwa gare shi wato a'idin an shafe shi ne man istada minhum wanda ya samu tafarki zuwa gare shi fassarar sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya fassara mizari da cewa abinda ake nufi guzuri wa rahilati da abin hawa rawahul hakim ga hakim ya ruwaito hadisin wa gairuhu da shi da waninsa da shi da waninsa wato tafiyar ta fuska al'ada rana jibu bi da yara ne idan da allah ya sa mutum a ce shi an hore masa zai iya tashi ba wai a jirgin sama ba a'a shi an hore masa zai iya tashi ta fuskar karama to wannan ba dole bane dai a kansa ya tashin dan ya je haji ba dole bane ya tashin dan ya je haji wala hudwatin ko kuma wanda yake an hore masa taku wanda zai iya taku ɗaya daga nan a ganshi a jidda ko a ganshi a makka to duk da haka dai hajjin bai waje ba a kansa da sababin wannan abin da aka hore masa sai yana da damar ya je ta fuska ta al'ada lakin sai dai da a ce zai tashi a koye taku ɗaya a ganshi a makka to kuma yana zuwa sai ya aikin haji lau fa'ala da zai aikata sa kadal faru to farillar ta sare daga gare shi ya biya farillar amma dai asalin bai wajaba ba a kansa da haka mu'ammal mashu amma takawa da kafa fa yajibu bihi to haji na wajaba da haka inda malikin wurin imam malik in kadara alaihi in ya zama yana da ikon takawa da kafa ya je maka in zai iya takawa daga garin su ya je maka to haji sai ya wajaba a kansa matukar dai an amince hanya matukar dai an amince hanya wajen imam malik amma wajen imam shafi ya ce a ba zai wajaba ba a kansa to wa man kafara wanda ya butulce billahi da allah wa an kara wa hadani ya taho ya muskin jamowar Allah makaɗaici au jihada shay'an min ahkamihi ko ya musu wani abu daga hukunce hukuncen da Allah ya shar'anta au bi ma farin rahu ko ya kafirce da abin da Allah ya faralta min alhaji na daga haji to fa inna la ganin anil alamin to ya sani wannan kafircin da kansa kawai ya cuta bai cuci Allah da komai ba bai rage wa Allah komai ba hakika ubangiji mawadaci ne daga halitta falatan fahu da atum bin halitta ba ta amfanar Allah da komai wala ta rubuhu ma'asim saban da halitta suke ba kwarar Allah da komai qala ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fa kafaru wa tawallaw wastagana Allah wallahu waliyyu wallahu ganiyyun hamid yanda yake yazo a hadisi ingatacce ubangiji yake faɗa a hadisi kursi bayina da a ce dukkaninku na kirki ne kun zamo bisa zuciyar mafi jin tsoron allah a cikinku kuka tsaya kuka ta ibada kuka ta ibada to duk ibadar da za ku yi ba za ta ƙara komai ba a mulki na hakanan da za ku zamo bisa mafi ɓannan zuciyar mutum a cikinku ku yi ta sabo ku yi ta sabo ku yi ta sabo to duk wannan sabon da za ku yi ba zai rage mun komai ba ba zai rage komai a sarauta ta ba to ubangiji ya wadata daga halitta al'insu wal jinni mutane da aljanu wal mala'ikati da mala'iku wa an ibadati ya wadata daga ibadar da suke yi in sun yi ibadar kansu ne za su mori wannan wannan ibadar da suka yi ina san tumu a san tumu li anfusukum wa ina satun falaha
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون ce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya alal kitabi ya ku waɗanda yake an ba su littafi tun kafin zuwan qur'ani ayil yahuda wan nasara ay yahudu da nasara wa sawun bizikri abin da yasa aka keɓance su da ambato ko da yake wani su ma daga kafirai ai da akan haka suke li anna kufrum domin su kafircin su maharu inadin zarar taurin kai ne taurin kai ne yasa suka kafirta amma ai an sanar da su kome game da annabi sallallahu alaihi wasallama an sanar da su kome game da musulunci a littattafansu me yasa kuke kafircewa da ayoyin Allah alqur'ani kuke kafircewa da qur'ani ayo ma ulika bihi da abinda aka riskar da qur'ani min almu'jizatil bahirati daga mu'jizozi wanda suke maran jaya mabayyana wallahu shaidu ubangiji mai shaidawa ne alama ta amaluna bisa abinda kuke aikatawa ai min alkufri aikin da kuke na kafirci fa yujazikun alaihi zai muku sakamako akai lalle zai muku sakamako a kansa قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا ما أبو تالتاف يهود ونصارى لما تصدون ميسا كوكي tsare tasrifuna kuke juyar da an sabilillahi daga barin tafarkin Allah ai dinihi addinin Allah mana mana wanda yake nufin ba da gaskiya kullum kokari kuke kuga wanda suke kan imani kun fidda su daga imani kullum kokari kuke kuga wanda duk yake nufin ya imanin kun tsare shi daga a ce ya yi imanin mita ga zibi kuma nabiya yana kai karyata annabi sallallahu alaihi sallama wa katami na atihi kuke ɓoye siffarsa kuke ɓoye siffarsa ya tamilu annal ma'ana ya yi cewa abinda ake nufi shine man amana bil fi'li wanda ya riga ya imani da aikace ta tsauna filar da ya to kullum kokari kuke kuga kun dawo da shi anil imani ilal kufri daga imanin da yake kai ya dawo ga kafirci wa ya tamilu ta yi kuma ya zamo annal murada abinda ake nufi man aradal imana wanda duk yake nufin ya imani ta sudduhu za ku tsare shi an kaunihi yuminu billahi daga a ce ya yi imani da Allah koyaushe kokari kuke ku ga kun tsare daga tafarkin Allah tabguna ha kuna neman tafarkin na Allah tallubuna sabila kuna neman ku nuna tsarin na Allah kuna neman ku nuna tafarkin nan na Allah iwajen a matsayin wani abu wanda yake karkatacce a kullum wato bayyanawa jama'a ake yi cewa ai tsarin ma addinin gashi gashi ko wanda ya tsaya ga tsarin addinin yaushe zai samu ci gaba a rayuwa musamman wanda suke samari musamman wanda suke samari yaudarar su ake da cewa wai ai yau ta zo da ci gaba wanda tsare-tsaren addinin sai dai aje waje daya a dau tsare-tsaren na yau kaga kenan ana ta kokarin a nuna tsarin na addinin cewa wani abu ne a karkace bi ma'ana mu'wajjata shi wajen din masdari ne amma ana nufin sunan maf'uli wato a karkatarwa ai ma wilatan anil haqi ai wadda take ta karkace daga gaskiya cewa ba daidai take ba wa antum shuhada alhali ko kun tabbatar alimuna kun tabbatar da annad dinal marriya alƙayyima cewa addini yaddaje wajen Allah wanda yake shine madaidaici huwa dinul islami shine addinin musulunci kama fi kitabiku yanda yake an faɗa a littattafanku yanda yake an faɗa a littattafanku wamma Allah gafilin amma ta'malun ku tabbata fa bayan da za a yi Allah ya kyale ku bisa wannan aiki mummuna da kuke aikatawa wannan aiki na ku mummuna Allah ba zai kyale ku akai ba minal kufri daga kafirci wata kazibi ko karetawa wa inna ma yuakhirukum Allah ne muku jinkiri ne ila waqatikum har zuwa lokacin da aka nufi saukan muku da azaba har ko fa zuwa lokacin da za ku koma gare shi li yujazikum domin ya muku sakayya akan duk ayyukan nan naku munana wa nazala to aya ta sauka lamma ba ruwa ba arul yahudi yayin da wasu a cikin yahudawa suka huce alal ausu wal hazraji bisa kabilun ausu da hazraju fagadahu ta'alufun da can ausu da hazraju su ne larabawan da suke madina amma yahudawa sun shiga tsakaninsu ya zamo ba abin da yake faruwa tsakaninsu sai fada sai yaƙe-yaƙe iri daban-daban a kashe a kashe-kashe dewa shi yasa dukkaninsu sun yi asara sun yi asarar mutane dewa to su yahudawan nan da musulunci ya zo sai ya zamo a larabawan nan ausu da azrasu sun karbi musulunci sun hada kai yadda daman musulunci yake nema daga dukkan mabiyansa to da yahudawan nan suka zo suka huce ta wajen ausu da azrasu suka ga sun hada kai irin fadan da da ake tsakanin su ya kau haka din sai ya zamo yahudawan ba su so ba kwarai haka din ya bakanta wa yahudawan nan rai yasa su suka yi fushi da haka fa zakkarahu shi wannan wannan yahudawan suka ringa tunatar da laraba wannan bi ma kana bainahum da abin da ya afu tsakanin su a fil jahiliyyati zamanin jahiliya min al fitani na daga rigingimu wata shajaru wannan ya kawo fada ya sake tashi wa kadu ya kata tuluna suka kusa su yaƙe keniya warada ya zo annahu ma kana ma'ahu shabun yahudiyu shi wannan wanda ya wuce din mai suna shasu akwai wani saurayi ba yahude tare da shi faƙala lahu sai shasu ya ce da saurayin nan ba yahude je ka wajen larabawan can larabawan can kwace da su kun tuna ko irin yakin da kuka yi ranar bu'asu ka faɗa musu irin waƙoƙi suka yi minal ashari na daga waƙe fi halhaju li barihim barin wadda ta kunshi zagin da sashen su yi wa sashe ranar bu'asu ya kasance rana ce mai girma fikiti talil ausi dangane da tsananin yakin da ya fi tsakanin ausu da hazulaju a ciki lil hazulaji su banu hazulaji su suke rinjaye a wannan ranar ta yaki shi saurayin nan sai ya tafi ya aikata yadda shi shasu ya faɗa masa suka ce asilaha asilaha laraba ne sun suka ce kai a ɗauko makami a ɗauko makami nan take mala'ika jibril ya sauko ga annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan ayoyin ya ilo zina amanu in tudu fariqa min allazina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafirina ai zuwa fada ubangiji la'allakum tataduna nan take sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauri ya fito tare da wasu a cikin sahabbansa ya sami larabawan madina dinnan ausu da hazaraju sun fita fili mustafina sun yi sauri lil qitali dan yin yaki yace ya ku jama'ar musulmi yanzu kwarin ga kirari kirari irin na jahiliya alhali ina cikinku bayan Allah ya girmama ku da musulunci bayan ya yanke laifukan jahiliya daga gare ku ya haɗa tsakanin zukatanku manzo Allah ya karanta musu ayoyin nan suka san cewa banna ce makiyinsu ya so ya jefa su a ciki suka jefar da makamin yu'ani kubaruhum ba'ara nan take sashen su ya zama yana rungume sashen jabir ibn abdullahi yace ban taba ganin rana ba wadda ta fi shumi daga wannan ranar ko ban taba ganin rana kuma da ta fi faranta rai ba fiye da wannan ranar farko shumi ya so ya faru an so a yaki mummuna amma kuma a ƙarshe aka rungume juna kana awwaluhu shuman farkon sa shu ya zama shumi wa ahiruhu sururan karshen sa ko farin ciki ubangiji ya saukar da aya ya ayyuhal ladina amanu ayyuhal ladina amanu in tudi'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin ya ku wa'anda yake sun ba da gaskiya in kun bi jama'a daga waɗanda yake in kun jama'a daga waɗanda yake an ba su littafi tun da can kafin zuwan musulunci ya ruddo ku sai su dawo da ku kafiri na ku zamo masu kafirci masu butulcewa da Allah ba da imani ku bayan ku kun karbi imani wannan ko da yake an ce an saukar da ita ne akan abin da ya so ya faru a sannan to amma koyaushe al'ibratu bi umumin larzi la bi hususin sababi ana isna ne da gamawar lafazi ba wai da ainihin wannan sababin ba shi yasa koyaushe mummunai in dai suka ce za su saurari kafirai to ba makawa sai sun jefa su a cikin fada sun jefa su a cikin rikici kafiran nan ba so suke su ga musulmi sun haɗa kansu ba ba so suke su ga musulmi suna zaune lafiya da junansu ba shi yasa wajibi ne akan musulmi wajibi ne akan mu mu musulmi koyaushe duk wata magana da za ta fito daga bakin kafirai mu ringa karbata da hattar a ringa karɓarta da hattara domin ko ba abin da suka sa a gaba illa su ga cewa fada ya abu tsakanin mu koyaushe ya zamo muna kashe junanmu kuma ya zamo mun bar addini mun bar addini tunda mun da muna kashe junanmu to ai shikenan mun bar addini yaushe za ta yi a ce ana musulunci amma ana kan juna ai lalle yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada italul muslimi kufrun wasu babu hufu so yaƙin musulmi kafirci ne da zarar an ɗaga makami akan musulmi ai alama an yi riko da wani abu na kafirci ne an koma tsari ne na kafirci a ringa faɗar bakan magana kuma ana zagegeniya da musulmi da musulmi wannan kuma fita ne daga tsarin addini kan garewa addini ne wasu babu fusuhu to يا أيها الذين أتوا آه وكيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وكيف تكفرون تيا ذاك يدك داوغ كافرش استفهام تأجيبي istifami ne na ban mamaki cewa abin mamaki daga gare ku kudin nan da allah da sauraron abin da zai mai da ku ga kafirci wato bihin da yin kurus haka ya dace daga gare ku haka ya dace daga gare ku ku da aka yi muku babban baiwa aka dora ku ga addini yadda je wajen Allah wa antum tutla alaikum ayatullah alhali ku dinnan koyaushe ana karanta muku ayoyin Allah wanda sun umarce ku da cewa lalle ku haɗa kai wa fikum rasulu manzon Allah na cikin ku ma baya cikin ku to ai ga maganar sanan ya bari tana cikin ku cewa maganganunsa suna cikin ku kamar yana cikin ku ne abu isa turmizi mai sunanu da ya yi littafin yake cewa man kana fi baiti ya hazar kitab baka anna ma fi baiti hi na biyun ya takallamu wanda duk wannan littafin yake gidansa ai kamar ya ajiye annabi ne a gidansa yana taimasa magana domin da abin da yake cikin littafin azance ne na annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shafa haka shi yasa matukar gazantattuka na annabi sallallahu alaihi wasallama ai kamar annabin yana nan ne a cikin matukar mun rike zantutukan nasa za mu bi ga zantutukan nasa to lalle kama annabin yana cikin mu ne domin ya tasimillah wanda di ya riko ya tamassaka ya riko billah da alkawarin Allah ya riko da Allah faqad hudiya to hakika an shirye shi ila sirati zuwa tsari mustaqim wanda yake madaidaici ai dinin qayyimi ai tafarki wanda yake madaidaici la aujaja fihi da ba wata karkata a cikin sa wa huwa dinul islami wanne ne wannan shine addinin musulunci shine addinin musulunci wato babban abin da ake bukata daga bawa dai wanda duk Allah ya tsora bisa addinin musulunci to koyaushe ya koma ya ta kokarin ruko da tsare-tsaren addinin musulunci wanda yana daga tsare-tsaren musuluncin cewa wanda duk yake musulmi wanda duk yake mummuni ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa wanda wannan ya hada duniya da lahira yaushe yana mummuni kana mummuni za a ji fada ya amfi tsakaninku ko zagegeniya ko abin da ya kama da haka kai da aka ce ka so wa dan uwanka mummuni irin abin da kake so wa kanka amma wani hadisi yake cewa bayan da za a yi ɗayanku ya zama mummuni hakika sai fa in ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so ga kansa to shi wanda ake neman a tsaya a wannan matsayin kuma za a ce an dawo ana faɗace-faɗace ko an dawo ana zage-zage ya an nuna kenan cewa ba a yi riko da abin yadda ya kamata ba ba a yi riko da tsarin da aka dora a kai ba yadda ya kamata in an yi riko yadda ya kamata ai ba za a yi haka ba Allah dora mu musu tsarin Allah shirya da mu Allah hada kan musulmi Allah hada kan musulmi a duk inda suke alhamdulillah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha
قال الله سبحانه وتعالى وبي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة yake sun ba da gaskiya ittaqullah ku ji tsoron Allah hakka tukati hakikanin jin tsoronsa menene hakikanin jin tsoronsa bi an yuda'a shine a tsaya a ba Allah subhanahu wata'ala fala yusa ba tare da cewa an saba masa a komai ba wai shukara a gode masa din ni'imomin da yawa bawa bawa ya tsaya ya gode masa wato sarrafa su a cikin abin da yake biyayya ce ga Allah tunda ana faɗa cewa ashkuru ilahan huwa sarful abdi jami'a ma an'ama Allah bihi alaihi min aqali wa ghairihi ila ma hulika li ajalihi fala yukfar kada a butulce masa kada a butulce masa ka a sarrafa wata ni'ima ta sa ba inda yace a sarrafa ba wa yuskara mai ta ambatansa falayinsa kada a mance da shi kada a mance shi bawa kai mance Allah yanda wani malami yake faɗa ce ai duk lokacin da yake bawa ya rafkana daga Allah to a wannan halin yana cikin wani kafirci ne amma boyayyen kafirci idza kun tafi waqatin anil haqqi gafilan fa anta bihi fil kufri lakin bi khufyati idza kun tafi waqatin anil haqqi gafilan fa anta bihi fil kufri lakin bi khufyati faka taswirul litaqwa wannan surantawa ne ga tsoron hatta tukawa hakikanin tsoron Allah wa hazihi ahlaqul wannan dabi'u ne na annabawa da manzanni domin su ma'asumai ne domin su ma'asumai ne amma haka din na samuwa ga zababbun bayan Allah zababbun bayan Allah sukan kai ga wannan matsayin wanda suke bisa diga-digan annabawa wanda suke sune magada annabawa na hakika wanda suka cancanci a kira su magada annabawa wannan ne yasa sashen masana Allah yake cewa لو حضرت لي في سواك إرادة لا حاضر يوم كنت بردتي walau haɗarar ne iradatun da a ce nufi zai afku gare ni fi siwaka a kan waninka ba Allah ba wa abin da yake ba Allah ba ala haɗari bisa zuciya ta yawon ko da rana ɗaya hakan tubiri da ti sai hukunci da cewa to ai na ba addini kamar na ba addini ne ولكن ليس معنى ذلك sai dai ba abin da ake nufi da wannan أنه يكون كافرا cewa zai zamo kafiri ba da za a ce ya cancanci dawwama a wuta بل هذا نسبي lisanu muhibbin ashikin a bari wannan magana ce ta wanda yake masoyi mai tsananin bege a janibin Allah tabaraka wa ta'ala
وردت wariddatuhu ridda a haƙƙinsa نفسه عن مرتبة shine zamowarsa ya tawaya daga matsayin zamowarsa na masoyi إلى مرتبة أدنى izu- zuwa matsayi wanda yake ƙasa da wannan amma a soyayya أما القرآن amma shi ƙur'ani فنزل على ya sauka ne bisa ɗabi'un ammawa تعليمه ma ta juna ilai min amri din dan ya sanar da su gwargwaro abin da suke bukata zuwa gare shi na daga lamarin addini wasu malaman suka ce a shi qur'ani ai ya sauka ne bisa ɗabi'un duka da wanda suke ammawan da wanda ba ammawan ba ammawan za su fahimci abin da yake matsayin su daga gare shi wanda suke ba ammawa ba su ma za su fahimci abin da yake matsayin su daga qur'ani shi yasa kowa sai ya zamo da tasa fahimta a qur'ani kowa da irin tasa fahimta a qur'ani wanda yake ami ya fahimta a matsayinsa na ammawa wanda yake hasi ya fahimta a matsayinsa na hassawa wanda yake daga hasatul hasati shi ma ya nasa fahimtar ya tasa fahimtar a matsayinsa na daga cewa shi yana cikin hasatul hasati to
wani cikin ayatu shi yasa fanasul ayati cikin ayatu da aka shafe ayar dangane da cewa an kallafa wa bayi tsayawa da wannan ma'anar shine aka ce a ba kowa aka dora wannan ba da can da farko kamar kowa aka dorawa to amma kuma an shafe haka din cewa an dorawa kowa ala sabilil wujubi wasu tabarkin cewa dole kowa ya rike wannan matsayin amma zuwa ruqiyu a- amma hawa kamar na farkon hamziya ne kai fatar ka ruqiyaka hawa na ma'ana wa amma ruqiyu amma hawa na tilkal wara zuwa wannan darajojin ma ya tunakashi mutane suna a cikin yana cikin abin da masu tsere suke tsere zuwa tabbatar da shi ya sabi da ta dawo bisa tafarkin cewa abu ne da kyau in an zo da shi abu ne wanda yake da kyau in an zo da shi wata ƙarube da ƙarin kusaci ga Allah ba ta dabbar ka lura da wannan ba cewa aka an ɗora wa kowa ba amma dai wanda yake da dama tun ƙoƙarin zuwa da wannan abu ne mai kyau kalu sai sahabbai suka kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya rasulullahi mai kawa ala haza wa yake da iko bisa rike wannan matsayi fa nusiha sai aka yi nasirin sa bi qaulihi ta'ala da fadin ubangiji fattaqullaha mustaqat ku ji tsoron Allah wato iyaka iyawarku Ah, wato ku ji tsoron Allah iyaka yadda ku sami iko wala ta mutunna kada ku taɓa yadda ku koma ga Allah illa wa antum muslimun sai ko kuna masu mai da lamuran ku gare shi kuna masu miƙa wuya gare shi kuna masu imani da shi kuna masu yadda da dukkan abin da yake nema ku yadda da shi muwahhiduna kuna masu kadaita Allah fala yakun minkum mautu kada ku yadda a samu mutuwa daga gare ku ala halati musta wani hali dona halatul islami ba halin musulunci ba lalle ku yi kokari ku mutu kuna musulmi ma'ana kenan ku gawwama bisa duk abin da zai sabauta muku mutuwa bisa musulunci malamai da yawa suke bayanin cewa ga abubuwan da ke kawo bawa a yayin mutuwa a zare imaninsa kamar yadda yake ga abubuwan da ke sa bawa ya mutu kyakkyawan mutuwa wato ya mutu yana musulmi don duk wanda ya mutu yana musulmi ai ya samu kyakkyawan mutuwa wanda duk ya mutu ba musulmi ba halin mutuwa aka zare imanin sa wannan ya gamu da mummunan mutuwa wal iyazu billahi wal ma'ana abinda ake nufi yiwu ala islam ku da bisa musulunci har zuwa ku koma ga Allah za ta gayyaro kada ku jirkita za ta gabbilo kar ku musanya zai Allah ya sa da kuka lilo dan kada mutuwa ta dace da ku ya halitta a halin jirkitawar ala wakasu mai wannan tafsiri namu ah, ya ya ce wato jalaluddin suyudi za ta cikin a sashen littattafansa ya sha yin wato jalaluddin suyudi yana daga malaman da yake sun yi littattafai dewa da ana cewa littattafansa sun kai 600 ko sun haura sun kai 600 har da wani abu ma banda wanda shi da kansa ya dawo ya wanke ya ce ya fasa to a da abin wa ma sha abin da yake ya yadu daga fassara fadin ubangiji Allah wa antum muslimun cewa sai da ku mutu sai ko kuna musulmi ta gayyaro cewa abin da ake nufi da haka mutu zawujo na kuna masu aure ya ba dole to magana ce wadda take batacciya ba ta da asali ba haka ake nufi ba wanda yake bukata ya auren lalle ya auren amma wanda baya bukata ai ba cewa aka yi dole ba لا يجوز تفسير القرآن ba daidai ba ne a ce za a fassara ƙur'ani da zarar ra'ayi abin in za a fassara ƙur'ani dole sai an dogara da hujja ba canki faɗa ake ba manzo Allah yana faɗa man qala fil qur'ani bi ra'ayi fa asaba faqad hada wanda yayi magana game da ƙur'ani da zarar fahimtarsa bai dogo bai koma ga wata hujja ba bai koma ga wata madogara ba to ko da ma a ce ya dace to ya tabbata yayi kuskure ya tabbata cewa haka din da ya kuskure ne
وقدس حالة الموت an keɓance halin mutuwa da wannan أن ثمرة الأعمال domin amfanin ayyuka تحرك تلك الحالة tana bayyana ne a wannan halin a wannan halin ne amfanin addinin ko rukun da addini na mutum zai bayyana والمدار عليها makewaya akan wannan ne makewaya babba akan mutuwa ne wanda ya mutu yana mummuni shine mummuni wanda ya mutu ba mummuni ba duk zaman da ya da imani a rayuwarsa ta duniya za a ɗauka cewa ai ba mummuni ba ne ba mummuni ba ne tun da dai ya samu mummunan cikawa to wa tasiru واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا wa tasiru bi واعتصموا hablillah بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون wa'atasimu ubangiji ya ce ku yi riko ta mastaku ku yi riko da hablillahi da addinin Allah da igiya ta Allah aidinihi me ake nufi da igiyar Allah ana nufin addinin Allah ku yi riko da addinin Allah a komai bawa zai ya tabbatar ya yi shi yadda addini ya ce a yi kada ya bi wani tsari daban kai ya bi tsarin kansa ko tsarin wani ya tsaya ya bi tsarin addini shine in yi haka ya yi riko da igiyar Allah wanda duk wanda ya riko da igiyar Allah kuwa lalle zai samu tsira jami'a gaba ɗayanku da gaba ɗayanku kowa a cikin ku duk wanda ya ce shi musulmi ne to ya dawo ya riko da addinin Allah ba ya ringa kawo son zuciyarsa a cikin addini ba da niyyar cewa ya watsa taduwar musulmi ko kuma da niyyar cewa shi dinnan a ce ai wani abu ne a addini Ah, don da yawa akwai masu kawo jayayya a addini ko wato sabani a lamarin addini ba don komai ba don nufin a samu shugabanci yadda ake faɗa halif turab ka zo da abin da ba shi aka sani ba sai kowa ya san ka in ka zo da abu wanda yake bako sabo sai kowa ya san ka da sababin wannan to a abar wannan a yi riko da addinin Allah gaba daya wala ta farraku ku bar rarraba tsakanin ku ba da islami bayan Allah ya sa kun yi riko da musulunci la fadumu alal istima'i ku dawwama bisa haɗa kai wala kun minkum tafriqatu kada ku bari a samu rarraba tsakaninku malamai da yawa suke cewa rarrabar da ake hari daga gare ta ita ce rarraba a asali rarraba wadda take ba a asali ba wannan zarar fahimta ce wanda yake ga tasa fahimtar wannan kuma ga tasa fahimtar in kowa zama yana da tasa madogarar ai ba laifi kowa sai ya ci gaba da tafiya da abin da yake kansa matukar dai ba a kawo raini ga wani ba matukar ba a kawo zagi ga wani magabaci ba ba a ce misalin an yi fahimta a cikin addini wadda ta saba da fahimtar imamu malik shi yasa za a dawo a ci mutuncin imamu malik ko duk wani shugaba wanda ya gabata wanda duk ya haka wannan ya fita daga addini ah, ya fita daga addinin Allah ba tsarin addinin Allah bane haka amma cewa a'a ga fahimta wadda take tana mad- da madogara a addini an yi riko da ita to wannan ai ba zai kawo sabani ba shi yasa za a ga masalan malikawa sun karanta a- fadin Allah na Qur'ani wamsahu bi ru'usikum suka fahimta daga wannan cewa abinda ake bukata wajen alwala a shafi baki ɗayan kai shi yasa suke ganin wanda biye alwala bai shafi baki ɗayan kansa ba to alwalarsa ba ta inganta ba ita ko sallah ba ta yiwa sai da alwala shi yasa idan ya sallah ma sallah ta sabatacciya ce shafi'awa ko suka ce a yau tun da aka sa bannan ai ya nuna ma kamar kan ne za a yi shafa da shi ma'ana kenan wato ko da gwargwadon yatsa uku aka shafa ai ya wadatar suka ce shi kenan a ce an gama kai da shafa wannan mustahabi ne to a wannan gata su fahimtar wannan gata su fahimtar aka ce kowa ya tsaya ga fahimtarsa su shafi'awa ga yadda suke su a wajen su ko da yatsa uku kawai ka dora ya wadatar malikawa ko suka ce a to dai ke wannan sabani ne a furu'a su kansu malikawan suka ce dan ka samu liman shafi'i wanda yake shi wajen alwala kawai yatsa uku ya dora a kai kai malikiyin nan ka iya bin sa kai sallah saboda nuna cewa wannan bambanci na fahimta ba wai na rarraba bane amma wanda yake na rarraba shine misalin wanda za a samu jama'a a unguwa suna hada suna sallah ga masallacin su ga limamin su haka kawai a ce ai su kaza da kaza ne bara sai an fara wani masallacin daban wanda shine in an fare shi zai zamo na wanda suke masu addini in baka sallah a shi ba to ka bar addinin ma dole to kaga irin wannan shine an yi abin da yake na raba kan jama'a wanda irin wannan masallatan yadda malamai suka ce cewa ai duk ma inda aka fare su hukuncin su a addini musamman a masabar imam malik shine cewa a rushe su wato cewa duk wani gini yin masallacin da yake wato an fare shi ne da rufin a raba kan tsakanin musulmi to hukuncinsa a rushe shi wa amaru bil hadami wata hariki da kulli ma buniya littafiriki isu kuma ka masjidin rirari malamai sun yi umarni da cewa a rusa bayan ma an rusa faraguzan a sa wuta a kone ga duk wani masallaci wanda aka gina shi da nufin me a raba kan musulmi a raba kan musulmi domin hukuncinsa kamar hukuncin masjidu rirari ne wanda aka rika zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama aka umarce shi cewa a rusa shi aka yi umarni da cewa a kona wajen ma a kona wajen wallazi na ta hazo masjidan riraran wa kufran wa irsa wa tafriqan bainal mu'minina wa irsa dan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wala halifunna wa halifunna in radna illa al-husna wallahu ya'lamu innahum lakazibuna la taqum fihi abada aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam da dukkan mumuni ma ba kai ba yin sallah a irin wayannan masallatan ba masallacin da musulmi zai je ne ya ce zai sallah ba ba masallacin da musulmi zai je ne ya sallah ba domin an fare su ne da niyyar rarraba kan jama'a da niyyar rarraba kan musulmi in ba haka ba zara fahimta zara bambancin fahimta bai kawo a ce an rarraba shi yasa malikawa suka ce kai koyi da shafi'i duk da suna ganin cewa ta yi alwalar da ya ba cikakkiya ba ce ba wadda za ta yi sallah ba amma saboda fahimtar su haka ba wai nassi ba ne fahimta ce suka kai ga yinta shi yasa duk abinda wannan malami ya fahimta ta yi ya zamo shi a wajensa shine daidai amma kuma ya yi ya zamo kuskure fahimtar waninsa kuskure ce amma ta yi ta zamo daidai wato istihadu na sawabu walakin na hu ya kabalu hada istihadu gairi na hada'un walakin na hu ya kabalu sawaba shi ne abinda aka san malamai magabata a kai shi yasa za a ga malamai suna faɗa cewa duk wata matsala ma da yake an samu saɓani a kai don ka ga wani ya bu wani kauli wanda kai ba akan sa kake ba to kaka ce za ka yi masa inkari ba daidai bane ka ce za ka yi masa inkari matukar dai yana da madogara ko da azancin wani malami ne ko da kana ganin wannan madogarar ta sararrauna ce to kaka ce za ka yi masa inkari malamin ɗaya daga cikin manyan malaman da aka yi a nan garin wato malamin malaman mu shau mahmud dan hassan na shau malam salga yana faɗa a mimiyarsa ya anatul muhtadin ne yake cewa wa mafi filihi ja alhilafu fala inkara lakin man yaqumu li yafaza zal hilafa yaqulu ya za tajannubu misli za khairun abimu wa ma fi fi'lihi ja alhilafu duk wata magana da yake akwai sabani a game da aikata wasu suka ce ayi wasu suka ce ba ayi ba fala inkara kakka ce dan kaga wani yayi bayan da kai kake ba za ka yi masa inkari ba daidai bane sai dai lakin man yaqumu li yafaza zal hilafa sai dai wanda yake naka tana son kai masa nasiha to ka iya jansa waje ɗaya ka ce dan uwa irin wannan abin da kake yi akwai malaman da suka ce a yi haka ya wadatar amma dai wanda suka faɗi saɓanin haka hujjojinsu sun fi ƙarfi saboda kaji kaji hujjojinsu to ka iya masa nasiha ta tausasawa ba ta inkari ba ta cewa ga inda in ya dawo ya fi masa kyau kamar hanya ce hanyoyi biyu zuwa gari na zama wannan hanya ta fi kyau wannan kyanta bai kai ba kaga wanda za shi dan ka faɗa masa cewa to ai da ka bi wannan da ta fi eh ya fi ma sauki to ta wannan ta wannan hanyar ka iya masa nasiha amma ba inkari ba fala inkara lakin man yaqumu li hafaza zal hilafa yaqulu ya za tajannubu misli za hairun amimu to waskuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku in'amahu ni'imar da ya yi muku ni'imar da ya yi muku ya ma'asharal aus wato wa fil kalam isti'aratu da aka ce wa tasmu bi hablillahi ya kunshi isti'ara haisu shubbiha dinu inda aka kamanta addini awil qur'an ko aka kamanta qur'ani bil habali da igiya wasu irasmul mushabbahi bihi aka aro sunan mushabbahu bihi wa huwa hablu shine igiyar lil mushabbahi ka shi addinin ko ga qur'ani shine mushabbahu bisa tafarkin isti'ara tasrihiyya al asliya wadda take asliya isti'ara ce tasrihiyya tunda an ambaci mushabbahu bihi da mun ita isti'ara isti'ara koyaushe an gina ta ne bisa tashbihi da kuma majazi yadda shi abdullahi dan fodo yake faɗa a miftar tafsiri qad zuwijal majazu bit tashbihi fa aqaba bil waladin nabihi huwa isti'arat an aurawa majazi tashbihi sai suka samu ɗa ɗan da yake mafifici wanne ne ɗan da suka samu shine isti'ara to koyaushe a isti'ara bayan da za a ce an faɗi mushabbahu an kuma faɗi mushabbahu bihi a'a za a baci ɗaya ne daga ciki ana ambatan ɗaya ne kawai daga ciki ko ambaci mushabbahu bihi in an ambaci mushabbahu bihi to sai isti'ara ta zamo tasrihiyya ko kuma a ambaci mushabbahu shi ko mushabbahu bihi a yi nuni zuwa gare shi da wani abu daga lazumansa to sai ya zama an sami isti'ara makaniyya ko isti'aratu bilkina to nan tunda yake an ambaci mushabbahu bihi shine hablu ya zama isti'ara ce tasrihiyya wal jami'u bainahuma jami'i tsakanin su wanda shine rukuni na uku daga rukunan isti'ara shine saduwa da abinda ake nufi fi kullum a kowanne da aka rafa hablu din ga lafazin jalala a gare na ce wadda take ta hana daga a ce ana nufin ma'ana hablu na hakika ya nuna cewa hablu din an yi amfani da shi ne ta fuskar majazi a da aka ce wa a tasimu kuwa tarshihun an yi tarshihin isti'arar ne kuma ya kunshi istiyara tasirihiya wadda take amma ta ba'iya ba asaliya ba inda aka kamanta shi wato tsayawa tsayin daka bisa tsari na addini da cewa kamar an yi riko ne da igiya kamar wanda ya rike igiya ne kam kam yadda duk yadda za ka yi ba za ka iya kwacewa daga hannunsa ba aka riko wasta'arar itisama ya aro shi itisama lilusuki ga wato wato kankame abu washtaqqa min al-i'tisami itasamu shine ya zamo ta zamo tabaiya kenan tunda wato shi yasa a sitar shihir akwai isti'ara tasrihiyya amma tabaiya a tarshihin da aka yi wa isti'ara eh, wato wasu suka ce ai abin da ya fi kyau ma shi tarshihin a bashi a ma'anarsa ta asali ka a ce wato akwai majazi a cikinsa to ba ku tuna nimar da Allah ya gare ku in amahu nimar da Allah ya gare ku ya mashar al-ausu wal hazraj ya ku jaba ausu da hazrajawa haka ma kuma ba wai sai lalle ausu da hazraju ba duk wanda Allah ya sa ya riko da musulunci nima ce babba Allah ya masa domin rukon sa ga musulunci shine zai raba shi daga azaba madawwamiya shi zai raba shi da azaba madawwamiya tunda wanda duk ya koma ga Allah ba musulmi ba ya shiga cikin azaba madawwamiya wadda ba mafita har abada har abada shi ya sa babban ni'ima ai Allah ya dora ka bisa addinin musulunci ya ma ilhama ya hore ma karba addinin musulunci kuma ya zamo ka dore akan addinin to ba ni'imar da ta kai kamar wannan iskuntum ada tunda da can kafin zuwa musulunci kuna abokan gaba ne da juna tsakanin ausu da hazaraju ba komai sai yaƙe yaƙe fa Allah fa baina qulubikum amma Allah ya tara tsakanin zakatanku bil islami da sababin zuwan musulunci fa asbahatum sai kuka zamo bi ni'imati da sababin ni'imar nan da Allah ya gare ku ikhwana kuna ƴan uwa fi dini a cikin addini wal wilayati da taimakawa juna kuna taimakawa juna haƙƙin musulmi ko yaushe ya taimakawa ƴan uwansa musulmi ba daidai bane ta ce musulmi ya kyale ana taba yan uwansa musulmi amma bai damu ba bai ji ba ai manzo Allah yana faɗa cewa mummuni dangane da dan uwansa mummuni kamar gini ne wanda sashensa yana karfafa sashe in aka bar gini katanga daya nan sai ta waɗe amma aka hada ta da wata katangar da wata katangar ita ma aka hada da wata sai a ga gini ya zauna sai ya zauna shekara da shekaru ba abin da ya taba shi to haka mummunai suke idan ya zama da an taba wani a cikinsu za su ce ba haka ba ba su yadda ba sai ya zama sun zauna da karfinsu amma in za su bari a taba wannan su kau da kai a taba wancan su kau da kai shine sai su dawo ya zama sun yi rauni wato an samu tahazuli kenan tahazuli wa kuntum ala shafa hufratin shi yasa ta wannan surar tana ƙara ƙarfafa mana maganar haɗa kai tsakanin musulmi cewa lallai musulmi su haɗa kai da junansu da can kuna gefen rami minan nari na daga wuta kuna gefen ramin wuta ne laisa bainakum wa bainal wuqufiha ba abin da ya rage tsakaninku da a ce kun hada cikin wutar illa an ta mutu ku fara sai ko a ce kun mutu kuna kafirai ba muqazzakum minha amma Allah subhanahu wata'ala da rahmarsa ya tsamo ku daga gare ta bil imani da yasa kuka karbi imani kuka shiga cikin imani kazalika kama bayyana lakum ma zukira kamar irin yadda aka bayyana muku abinda aka ambata haka ma ubayyinu Allah lakum ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tataduna ko dai ku kwa dore bisa shari'a
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم منكم أمة للين ku musulmi a sami al'umma a cikinku a samu wasu a cikinku ya duna ilal hairi da za su tsaya kira zuwa ga alheri za su ringa tsayawa tsayin daka wajen ɗora bayan Allah akan tsarin da Allah yake nema daga gare su al-islam suna kira zuwa musulunci wato ta kanan ta waltakun ya ta milu an naha naƙisa ta ya zama naƙisa ce wa ummatun ismuha ummatu din ya zama shine sunan wa yad'una habaruha yad'una din ko ya zama shine labarin nata wato minkum din ko ko dai zarafi ne wanda yake lagawi wanda yake yara ta da takun ko ko hali ne daga ummatun din tunda yake ya zo ne tare da nikira to kuma tunda yake ya gabata to sai a masa lirabi bisa cewa hali ne wato lalle a samu al'umma halin kasancewa ku al'ummar daga cikin al'ummar da take kira izuwa auta matun ta yi kuma ta kundin ta zamo kana ce tamma wa matun fa'ilu ha ummatu din ya zama fa'ili lalle ne a samu al'umma wadda take daga cikinku al'umma da take kira zuwa ga alheri wajen lafi yad'una jumla yad'una din sai zama sifatul li ummatu su ba ce ga ummatu wato a mahallin raf'a kenan yad'una din yake bisa wannan li'irabin nabi bisa li'irabi na farko ko a mahallin nasba ne wa minkum halu minkum din dai ala kulli halin ta ya zama wato hali ne an muta'alliqun bi takun ko ko zarafi ne wanda yake yara ta da takun din da suke kira zuwa ga alheri yace abinda ake kira alherin musulunci inna ma qasarahu alai abinda yasa ta kaita alherin musulunci ko da yake alheri ya gama li'annahu rasul umuri domin shi musulunci shine kan gaba a dukkan lamura shine kan gaba a kan duk a duk lamari duk lamari in ba musulunci ai a banza duk irin wani tsari da za a bi dukkan tsarin amma zama ba musulunci to a wannan kyan nasa ya tashi a banza wali qaulihi saboda wali ajli qaulihi ba saboda kuma daga baya ma ya ce wa yamuruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki za su tsaya tsayin daka su yi umarni da kyakkyawan aiki wayan hauna anil munkari suna yin hani kuma daga duk abin da bai dace ba abin da ake nufi ma'arufu almuradu bihi ma talabahu shari'u abin da mai shari'a yake nema ko dai ana neman sa masa cewa lalle lalle a zo da shi kamar sallolin nan guda biyar da bin mahaifa da sada zumunci duk kowane ɗaya daga cikin wannan shari'a tana neman wanda duk yake musulmi ya zo da shi lalle lalle ba yadda a ce ga musulmi yana wasa da salloli guda biyar ba ai ba musulunci ba bainal musulmi wal kafiri tarku salati haka nan ba za ta yi a samu musulmi bai saba wa iyaye ba inda ya saba wa iyaye to ya bar wani bangare babba daga musulunci kulli a kai walidai ya fa'al ma sha fala budda lahu minan nari ce ne da mai saba wa mahaifansa duk ma wata bajinta da ya a banza dan ba makawa ta wuta zai koma wuta zai koma haka nan kuma sada zumunci sada zumunci wanda duk bai sada zumunci ba yana cikin la'ana Allah fa hal asaitumu fa hal asitumu in tawallaytumu an tufsidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum ulaika allazina la'anahumullah fa asammahum wa a'ami absarahum awin nadbi ko ko cewa shari'a tana neman a zo da haka bisa cewa an so ba an ce lalle ba amma dai yana da kyau a ce duk wanda yake musulmi ya zo da haka kamar na fulfili da sadakoki wanda suke na nafula ba zakka wadda take ta farilla ba kuma suke hani daga mummunan aiki me ake kira munkari ma almuradu bihi abinda ake nufi da shi abinda mai shari'a ya hani daga gare shi ko dai bisa cewa haramun ne kamar zina ko kisan kai ko sata ko ko bisa cewa ba a son a zo da haka ba dalle a bar zuwa da shi ba amma dai barin zuwa da shi din yafi wa ula'ika masu wannan sifar adda'una masu kiran zuwa ga musulunci al'amiruna wato a samu masu kira ga musulunci abinda wato muka yi sakaci a kai har ya zamo da yawa wanda suke dab da mu wanda ba musulmi ba sai ga shi wasu can daban sun zo sun ja su zuwa ga addinansu amma ga su suna dab da musulmin ana magana masu da yawa irin harshe daya amma kuma wasu can sun zo sun ja su ga addinansu yanzu in ka je misali wajejen kasar sumaila da sauransu kaga irin yanda masu coci-coci suka kafa cocinsu sai abin ya ba mutum mamaki kamar ba kasar kano ba ko ba kasar hausa ba amma duk ba abin da ya jawo haka illa rashin tsayawa da wannan ba abin da ya jawo haka irin la'ir a baya irin yadda aka yi sakaci wajen tsayawa da wannan har wa'ancan din suka zo suka ja su ga tsarinsu waliyazu billahi to waulaika masu wannan sifar adda'una masu kiran zuwa ga musulunci al'amiruna masu umarnin nan da kyakkyawan aiki annahuna masu yin hani daga duk abin da bai dace ba humul muflihuna su ne waɗanda za su rabauta alfa'izuna su ne masu rabauta wato aka kawo abin da usulubin tahasisi wato kamar an yi hasaru kamar ba wanda zai samu babban rabo in ba su ba tunda an kawo tarifi ga musnadu da musnadu ilaihi musnadu ilaihi ya zo sunan ishara musnadu kuma ya zo an yi tarifinsa da arsan nan kuma gashi an sa lamirul fasali wal fasalu littasisi ko yadda bai atul ma'ani yake fada sa lamirul fasali yana nuna tasisi ne kamar anan kamar an ce su ne kadai wanda za su rabauta yasa matuƙa al'umma za su bar haka to sai ya zama kan kamar sun fita daga tsarin a ce sun rabauta shi yasa a wani wajen ma Allah subhanahu wata'ala da ya faɗi wa'anda zai taimakawa sai ya kawo sufofinsu inda yake cewa wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allah la qawiyyun aziz allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar ashe sai an samu wannan kenan kuma nan gaba za a faɗa kuntum hayra ummatin a wannan sura nan gaba kusa za a faɗa kuntum hayra ummatin mukhrijal lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi ashe al'umman nan muhammadiyya ta rike matsayin da Allah ya bata na cewa ita ce hayru ummatin fiye al'umma da aka bayyana ga mutane to ba zai samu bagare ta sai fa in ta tsaya da amru bil ma'ruf da nahyu 'anil munkari matukar ya zamo a kyale kowa abin da ya ga dama yayi to ba za a ce masa uffan ba to lalle al'umma ta komo ta bar matsayin da Allah ya bata sai ta koma ba ita ce har ummatin ba tunda kamar wannan sifar da aka kawo an nuna sifantuwa da haka shine sharaɗin rike wannan matsayin amma in ba sifantu da haka ba kamar wato ba za ta yi a rike wannan matsayin ba shi yasa lalle al'amru bil ma'ruf da nahyu anil munkari abu ne muhimmi a rayuwar al'umma illa iyaka ba kowa ko ba daga kowa haka din yake yiwuwa ba domin akwai sharuɗa wanda yana daga sharuɗin zurfin sani na lamarin addini da kuma zurfin sani lamarin mutum a san mutum a matsayinsa na mutum a san irin sufofinsa da zurfin sani na lamarin rayuwa wadda ake cikinta a sannan domin sai an san wa'annan ne sannan zai zamo an sanya za a jawo wanda duk ya bauɗe ya komo ya gyaru amma ya zamo za a tafi ba tare da kula da wannan ba to sai ya zamo ma ta a ƙara zautata mutane zai zama a maimakon waɗanda suka bauɗe a yi ƙoƙarin a ga an dawo da su to kuma an ƙara zautata su shi yasa dole sai an haɗa dama Allah da ya faɗa udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatil hasana ya faɗa kuma qul hadhihi sabiliya ad'u ila Allah ala basiratin dole sai an hada da basira kuma sai an hada da hikima da kyakkyawan gargadi wanda shine za a iya jawo hankalin mutum za a iya gamsar da shi ya yadda da abin da ake so a dora shi akai ba ta fuskar tsanantawa ko abin da ya kama da haka ba ko ina bane tsanantawar take amfani za mu ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi da abin ne da hikima balaraban da ya zo masallaci ya kwaza fitsari da sabai suke ta masa tsawa ba za Allah cewa da su ku kyale shi ku kyale shi tsawar bai za ta yi ai ba amfani za ta yi ba anan ku kyale shi sai da ya ga masarai manzo Allah ya kiransa ya tausasa masa magana bawan Allah masallatan nan ba wai dan ai fitsari aka yi su ba an yi su ne dan ibada da ambatan Allah balaraban ya ji daɗin magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa hayi yake cewa Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarhamma ana ahada cewa wa'ancan din da suka yi sai masa tsawa su kada ma Allah ya ji kansu amma ya yarda cewa abu tsarin da annabi ya rika tare da shi tsari ne daidai yayi daidai an gamsar da shi an gamsar da shi kuma Abu Hanifa ɗaya daga cikin manyan mustahidan nan an faɗa wanda wato imami shafi yake faɗa cewa inda magana fitowa ake to duk jama'a gaba ɗaya wato ƙwariyar abu hanifa suke ɗiban fito to an faɗa cewa yana da wani makoci makocin nan da ko yake kullum amma in ya dawo da daddare sai ya zo gidansa da giyarsa ya sha ya cika cikinsa sannan ya ɗauko kayan kiɗansa yana kiɗa yana ara'uni wa ayyafatan ara'u yomi kariyatin wasu dadi sagari abu hanifa bai taɓa ce masa uffan ba nan nan ana kame sai aka kama makocin nan na abu hanifa abu hanifa dare ya zo bai ji muryarsa ba shi kullum abu hanifa da alwalar sallar isha yake asuba sai da ya shekara arba'in wasu ma suka ce fiye da haka bai taɓa sake alwala ba alwalar da ya sallar isha da ita yake asuba to wani daren sai bai ji muryarsa ba sai ya tambaya kashe gari a ina makoci na aka ce a kama shi aka yi an yi kame ne aka hada hashi sai ce a kawo alfadararsa ya yawo ya tafi har gidan gwamnan gwamnan bagada gwamnan da ganinsa ya tashi ya karbe shi da girmamawa malam me ya kawo ka ce ai wani makocina ne aka kama nake so a saki sai gwamnan ya ce to duk wanda aka kama ma wannan daren kowaye ma a je a sake shi aka saka gaba daya makocin nan da ya dawo sai abu hanifa ya je wajen sai ya ce kullum kana waka kana cewa an kyale ka an kyale ka yanzu da aka kama ka kaga mun kyale ka sai ce a wallahi baka kyale ni ba malam Allah saka da alheri shike nan ya tuba ne daina yin duk abin da yake kaga wannan hikimar da Abu Hanifa ya bi game da shi ita ta jawo aka sha kansa ita ta jawo aka sha kansa shi yasa dole wajen amru bil ma'ruf da nahyu anil munkari ana bukatar lalle a aiwatar da hikima a nuna an san zamanin da ake rayuwa a ciki a nuna an san mutum kuma shi a kansa da irin sufofinsa to domin min din tabiri ta tabiri ce li'anna ma zukira domin abin da aka ambata faru kifaya ce abu ne wanda yake faru kifaya ba wai akan kowane musulmi yake ba wasu suka ce a a cikinsa akwai wanda yake faru aini saboda akwai abin da yake kowa ma ya sani kowa ya san sallah farilla ce akan musulmi shi yasa kaga wanda yake musulmi ne lokacin sallah zai yi ba zai tashi ya sallah ba to ko ba ka da ilimi ko ba kai ba malami ba ne ai ka faɗakar da shi akan cewa abin da yake fa ba daidai ba ne ba haka matsayinsa ya kamata ba ai ba mai da musulmi wal kafiri tarkus salati da zarar musulmi ya ce ba zai sallah ba da shi da kafiri ai duk tafiyar ɗaya ce ya zama tafiyar ɗaya to akwai abin da yake kuma yake bukatar sai an yi ilimi sannan za a iya gano wato irin wannan ne ba kowa zai iya sa baki a shi ba sai wanda yake malami amma abin da yake kowa ma musulmi ya sani to wannan kowa ma na iya sa bakin a ciki amma dai kuma kowa ya sa bakin gwargwadon matsayinsa la alzamu kulla ummatin ba wai ya lazance wa dukkan al'umma ba wala yadiku bi kulli ahadin bai kamata ga kowa ba kal jahili kamar wanda yake jahili fala yamur wala yanha shi ba zai umarni ba daidai ne a cikin a haƙƙin sai ce zai tsaya umarni ko hani ba li'annahu rubbama amara bi munkarin aw naha an ma'ruf domin so da yawa kan yi umarni da abin da ba daidai ba ko ya hani daga abin da yake daidai li adami ilmihi bi zalika domin bai san haka ba domin bai san haka ba yasa za a ji ana ba da wasu fatoyin wanda ba daidai ba akwai wanda aka tambaye shi in ana bin bashi me ya hukuncin wannan bashin wajen zakka yake cewa wai in ka sa ran za a biya ka to ba sai ka fitar masa da zakka ba amma in ba ka sa ran za a biya ka to shine ka ringa fitar masa da zakka nan a lahira ma a fi bi ma haƙƙinka in ba ka fi da zakka ba ka ga gaba ɗaya ba haka shari'a ta zo da shi ba ko abinda aka ce shine wanda kake sa ran za a biya ka shi ne za ka fitar masa da zakka amma wanda kake sa ran ba za a biya ka ba to kuma ka rasa dukiyar asalin bashin kuma a ce kuma ka ringa biyan masa ma da wata zakka duk shekara har sai in kayi haka ne Allah zai bi ma haƙƙinka ba sai kayi haka ba Allah zai bi ma haƙƙinka in ba sai kayi haka ba wa zakka an rahu wa daina hulhalal marjuwa yanda malaman fiqh suke al marjuwa wanda yake sa ran karba ko wanda yake sa ran karba to ai litakunu ummatan wato nan da waltakun minkum ma'anarsa lalle ku zamo al'umma wanda ke kira zuwa ga aikin alheri wala takunu ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم wala takunu kakku yadda ku zamo kallazina tafarraqu kamar wanda suka wawwatse addinihim daga addininsu a maimakon su yi riko da addini daya su hada kansu su zamo al'umma daya amma suka warwatse wata da suka sassaɓa fihi a cikinsa min ba'di ma ja'ahumul bayyana bayan hujja